أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهو مسلمي muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya kadarta haɗuwarmu a wannan gidan radiyo mai albarka alhuda da magaram domin ci gaba da shirinmu wanda muka saba yau da gobe mai sunan addini wal akhlaq wato addini da halaye uwa musulmi bayan ibada mai girma ta watan Ramadan, wanda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana dukkan ababen da muka aikata, ayyuka na alkhairi, karanta alƙur'ani, ƙiyamun lail da makamancin haka. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita mana wannan shekara da alkhairi. Allah ya amsa mana dukkan ababen da muka aikata na alkhairi. ya sanya su cikin mizani na alkhairi bayan haka yan uwa musulmai muna jajanta mu juna ababen da suke faruwa ko ince wanda suka faru a cikin wannan wata da kahin wannan wata mai albarka wanda muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya zamanto ya sanya ƙarshen waɗannan ababe da cututtuka da bala'i da irin jarabawa wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabci al'umma ga baki ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ƙarshe ya sanya ruwan sanyi a cikin ababen da suke faruwa. Wato, kamar yadda aka saba, shiri wannan namu mai suna addini da halaye. Za mu kawo daga cikin irin ɗabi'o'i na annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karkashin nassi na alkur'ani hadisai wanda suka inganta daga bakin annabi mu annabi muhammad domin ya zame mana hutula abin dubawa yan uwa mu musulmai lalle allah ya zaɓe mu ya ba mu addini managarci wanda cikin addinin nan ana karantar da mu ababen da ya dace a rayuwanmu mu addinin nan yana karantar da mu yaya za mu kyautata alaƙarmu da Ubangijinmu. Bayan haka addinin nan yana karantar da mu yaya za mu zamna da junanmu. Wanda malamai suke cewa yana daga cikin irin alaƙoƙi wadda addinin musulunci yake karantar da mu. Yaya ɗan Adam zai karanci wane ne shi menene asalin shi mi mahalicin shi yake bukata da shi ƙarshe kuma a wani gida ne yake kuma ina ne zai tai kaga wannan duka gabaki ɗaya ana karantar shi cikin addinin musulunci wanda shine Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓan mana ƙarƙashin nasi na alƙur'ani Allah ke cewa inna dina inda Allahil Islam wato addini zaɓaɓɓe addinin da Allah ya yarda da shi addinin da in ka yi shi za ka samu lada shi ne addinin musulunci wani wuri Allah ke cewa duk mutumin da ya zaɓi wani addini in dai ba addinin musulunci ba ne to wallahi dukkan abin da zai aikata Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karɓa mishi ba da haka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ga wannan gagaruman ni'ima ta addinin musulunci bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu game da dukkan karantarwa ta addini ‘yan uwa musulmai muna neman uzuri game da lati wanda ya gabata wanda ba a saba shi ba wanda a yau muna biyar ga watan shawwal dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 27 ga watan biyar 2020 miladiyar isa alaihi salam wato maudu'in da muke ɗauke da shi a yau daga cikin halaye managarta ɗabi'u kyawawa wanda ya dace dukkan musulmi ya siffantu da shi kamar yadda aka saba a wannan lokaci mai albarka shine a yau muna tare da alqana'atu yan uwa musulmi idan aka ce alqana'a wato kalima ce ta larabci wadda tana da ma'anar wadatar zuci dangana da haƙuri game da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yanka maka ko ya baka a matsayinka na rayuwar duniya haƙuri game da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara ki kasance ko ka kasance a matsayinka na musulmi wanda shine ake bukata ga dukkan musulmi dan uwa rayuwar duniya tsare take karkashin hukunci na Allah subhanahu wataala wallahi dukkan abin da ka gani ya faru dukkan abin da kaga ya kasance dukkan abin da zai kasance a nan gaba yana karkashin hukunci na ubangiji kuma Allah ya tsara shi yanda zai kasance Allah yake cewa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya ya ku bayin Allah lalle mu ne muka rarraba muka tsara muka yanka kowa muka bashi rabon shi Allah ya sanya wasu masu kuɗi Allah ya wasu talaka Allah ya wasu baina baina su ba talauci ba su ba wadata ba sai Allah ya umarci ɗan adam da cewa ya zamanto mai kana'a wato mai dangana mai haƙura cikin abin da Allah ya yanka ya bashi cikin abin da Allah ya tsara mishi cikin abin da Allah ya kadarta ya kasance a rayuwar shi to wannan yana daga cikin ɗabi'u kyawawa wanda addinin musulunci yake karantar da mu shi malamai suka ce alqana'a masdaru qani'a bil kasr yaqna'u qanu'an wa qana'atan idza radiya wal qunu'u huwa ar-ridha bil yasir abinda ake nihi da wannan kalma takaice kalma ce ta larabci an ce al-qana'a shine mutun ya yarda da dan kadan wanda Allah ya yanka ya bashi qala ba'du ahlul ilm inna al-qunu'a qad yakunu bi ma'na ar-ridha wal qani'u bi ma'na ar-radi sai mun dawo wurin malamai me suke nihi da wannan kalima shine alqana'atu hiya ar-ridha bima a'ta Allah in an ce alqana'a shine mutun ya yarda ya dangana ya amsa da hannu biyu abinda Allah subhanahu wata'ala ya yanka ya bashi raban shi Imam Suyuti yake cewa alqana'atu ar-ridha bima duna al-kifaya wa tarki at-tashaqquf ila al-mafqud wal istighna'u bil majhud wato abin da ake nihi da alqana'atu shine yarda da dan abin da Allah ya baka kar ya zamanto kana bibiya abin da ba naka ba ba rabanka ba yace wal istighna'u bil mawjud kuma mutun ya wadatu da abin da gare shi wanda da zamu duba ayoyi na alqur'ani suna da yawa wanda suke kwadaitar da mu game da bawa ya zamanto ya siffantu da wannan siffa dan uwa musulmi ina amfanin rayuwa ka zamanto baka da dangana sono za ka ga mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su rabonsu amma kuma suna bibiyar rabon wasu wanda ɗan adam sai dai ta shan wahala ka hwaɗi ka tashi wallahi ba abin da za ka samu face abin da Allah ya rubuta maka duk yanda za ka yi buge-buge ka amshi na wane ka cuci wane ka zalunci wane ka amshi cin hanci a nan ka amshi cin hanci a can bakin rabanka ne kaɗai za ka iya samu abinda kuma Allah ya kadarta maka shi ne rabanka da haka wajibi ne ka kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana cikin suratun Nahl man amila salihan min zakarin aw untha Allah ya ce falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun wato Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duk mutumin da ya aikata aiki na gari imma namiji imma mace Allah ya ce wallahi za mu ba shi rayuwa da daɗa mutumin da yake ƙoƙarin kyautata halayen shi kyautata ibadar shi yana kyautata alaƙa da mahalicin shi to tabbas Allah ya yi alƙawalin zai ba shi rayuwa kyaukyawa mai daɗi Allah ya ce wala najziyannahum kuma gobe kiyama za mu sakauta ma masu haka ajrahum ladansu bi ahsani ma kanu ya'malun da mafi kyawun abin da suke aikatawa anan malamai suke cewa karkashin wannan ayar me ake nihi da hayatan tayyiba wato rayuwa daddada abin da ake nihi da rayuwa daddada shine Allah subhanahu wa ta'ala zai basu dangana wadatar zuci haƙura cikin abin da Allah ya kasa ya basu ba za su zamanto suna bibiyar wata rayuwa daban ba. Imam Ali bin Abi Talib yarda Allah shi tabbata a gare shi ya tahi akan haka yake cewa hayatan tayyiba ma'anaha alqana' wannan rayuwa da dada da Allah subhanahu wa ta'ala yayi alƙawari ita ce rayuwar da Allah zai baiwa bawa wadatar zuciya dan abin da ya samu zai dangana zai yarda da kaso ne na ubangiji wannan shine rabon shi imamul hassan albasari shi ma ya tahi akan haka cewa wannan aya tana karantar da mu duk mutumin da ya kyautata aikin shi imma namiji imma mace wallahi Allah zai kyautata rayuwarsu bawan Allah ka bi Allah ka san da Allah shi yake komai shi yake badawa shi yake hanawa lokacin da ka samu Allah ne haka lokacin da ka rasa Allah ne to rayuwarka za ta yi kyau idan ka zamanto mummuni za ka yarda lokacin da ka samu daɗi daga Allah ne lokacin da ka rasa daga Allah ne kuma gabaki ɗaya Allah zai yi maka sakamako manzo Allah yake cewa ajaban li amril mu'min inna amruhu kulluhu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min manzo Allah yake cewa imamakin mutum mummuni gabaki ɗaya lamarin shi alkhairi ne ina sabathu sarra shakara lokacin da jin daɗi ya same shi ya samu arziki ne gidaje ne motoci ne zai gode ma Allah ya san da wannan daga Allah ne ba wayan shi bane ba dabarar shi bace manzo Allah ya ce fakana khairan lahu wannan shi zai zame mishi alkhairi la in shakartum la zidannakum manzo Allah ya ce wa in asabathu darra lokacin da wani abu na tsanani rashi yayi kasuwanci ya haɗi ya shigar da dukiyar shi wani wuri dukiyar bata huto ba Allah ya jarabce shi da wani abu na bala'i zai san daga Allah ne zai yi haƙuri manzo Allah ya ce sabara ƙarshe ya ce fa kana khairan lahu wannan haƙurin shine alkhairi a tare da shi kuma Allah zai mishi sakamako kyaukyawa da haka ƴan uwa musulmai mu siffantu da wannan siffa don mu zauna lahiya daga cikin ayoyin da nake so in karanta mana a wannan zama mai albarka Allah yake cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wato ya Allah ka bamu daga cikin ababen da suke mafiya kyawu ko kyaukyawa a duniya haka a gobe kiyama ka sanya mu daga cikin wanda za su dace ma kyaukyawa Allah ka kare mu daga azabar wuta wanda yana daga cikin mafi kyawun addu'a wadda ya dace bawa ya rika yawai maimaita ta a rayuwar shi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar imamu abu hayyan karkashin tafsirin wannan aya yake cewa rabbana atina fid dunya hasana abinda Allah ke nihi karkashin wannan aya ya Allah ka ba mu kyaukyawa a rayuwar duniya yace ma'anaha alqana'a ma'anarta shine wadatar zuci wallahi dan uwa idan ka dace ma wadatar zuciya hakika Allah ya baka komai a rayuwar duniya kai kinnan da kake ganin kanka ba komai ba amma kuma Allah ya datar da kai da mafi kyawun ɗabi'a shine za ka yi haƙuri cikin abin da Allah ya baka ba ruwanka da biye-biye ba ruwanka da bashi da rikice-rikice kullum kai ne kwamseriya kullum kai ne wurin shari'a kullum kai ne ka zalimciwa ne saboda baka dangana ba cikin ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya yanka ya baka dan uwa nawa zaka ga mutane mutum ne yana sana'a mutum ne yana aiki yana samu albashi mutum ne yana dan yin abin da zai samu abinci amma kuma ba zai dangana ba cikin abin da Allah subhanahu wataala ya bashi sai ya rika duba na sama da shi ina ma ce ina da kaza ina ma ce ina da mota ina ma ce ina da gida ka yi haƙuri dan uwa musulmi idan Allah ya kadarta zaka same su wallahi ba wanda ya isa ya hana koya ake kasancewa tabbas wannan abin zai same ka a duniya kuma za ka same su idan ku Allah bai rubuta ba duk yadda za ka yi kuwa duka tashi da zalunci da cin hanci da yaudara wallahi za ka samu amma kuma har abada ba za su yi maka albarka yan uwa abin da muke mantawa a ko da yaushe dan abin da dan adam yake samu me ake bukata a ciki albarka yau in Allah ya albarkanci abin da kake samu ɗan ƙanƙani sai ka ga kayi rayuwa mai kyau nawa za ka gani suna da albashi ɗan ƙanƙani gida mai kyau madaidaici rayuwa mai kyau babu zalunci babu rikici babu tashin hankali za ka ga mutum yana alkhairi da ɗan abin da yake samu saboda ya dangana amma sau nawa za ka ga mutumin da yake samun kuɗaɗe masu yawa amma kuma yana ganin ya raina dole sai ya yi kuɗi da gaugawa a amshi bashi a sai mota dole sai na gina gida a je a ci bashin banki a zo a gina gida dan uwa musulmi wannan ba siffa ba ce ta bawan Allah na gari ka yi haƙuri ka yarda da abin da Allah ya baka ka bi a sannu abin da yake rabanka insha Allah ta'ala zai same ka ta haka wannan malami Abu Hayyan karkashin wannan tafsirin wannan aya yake cewa rabbana atina fid dunya hasana abinda Allah ke nihi ya Allah ka bamu rayuwa da dada wadatar zuciya aya ta uku wadda nake so in karanta mana a wannan majalisi Allah subhanahu wata'ala yake cewa innal abarara lafi na'im wato lalle bayin Allah nagari masu biyayya ga Allah masu kyautata alakarsu da mahalicinsu suna biyayya ga manzan Allah bayin Allah nagari al'abrar masu biyayya Allah ke cewa lafi na'im wallahi suna cikin daddaɗar rayuwa suna cikin ni'ima imamun razi yake cewa ƙala ba'duhum an-na'imu huna ma'anaha alqana'a wato wannan kalimar da Allah ke cewa lalle mabiya masu biyayya ga Allah ga manzan Allah lalle masu dace ma addini masu son koyi ga manzan Allah masu ƙoƙarin ɗa'a ga Allah Allah ke cewa lalle suna cikin rayuwa mai daɗi wato Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su wadatar zuci imamun naisabur yake cewa an-na'im al-qana'atu wat tawakkul abinda ake nihi da ni'ima anan rayuwa da daɗa shine Allah zai ba su dangana da wadatar zuci ya gabata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa laysal ghina an kasaratul ard wato ba a kiran wadata mutum ya tara dukiya ce yana da gida kaza mota kaza yana da iyallai kaza ya tara abun duniya da kaddara an wa musulmi ba shi bane ake kira da wadata manzo Allah ya ce walakinnal ghina ghinan nafs wadata ita ce wadatar zuciya mutum ya dangana ya haƙura zai yarda da abin da Allah ya tsara ya bashi zai yi godiya ga Allah za ka ga rayuwar shi ta yi kyau to da haka ana ‘yan uwa waɗannan ayoyi wanda na karanta mana suna kwaɗaitar da mu bawa ya zamanto ya siffantu da wannan siffa da za mu koma karantarwa ta hadisin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam maza Allah shi ne mafi kyawun shugaba wanda ya dace a yi koyi da shi mutum ne mai haƙuri mutum ne mai wadatar zuciya mutum ne wanda ba shi da rowa kai duk wata siffa mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffantu da ita karshe Allah ya yaba shi a cikin alkur'ani yake cewa wa innaka la'ala khuluqin azim ya manzo Allah lalle kai kin nan wallahi kana saman dabi'u da halaye mafiya kyau sai Allah ya ce to mu bayin Allah mu koyi ga wannan annabinmu annabi Muhammad laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Allah ya ce hakika ya zame muku abun koyi lokacin da kaji an karanta hadisin manza Allah ya zamanto mai siffa kaza yi kokari ka siffantu da ita manza Allah yana da kaza yi kokari ka siffantu da ita ikoyi da annabinka annabi Muhammad domin ka zamanto bawan Allah nagari Allah yake cewa fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawli yana daga cikin rahama Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da manza Allah ya samu jama'a suka saurare shi suka fahimci addini sai Allah ce walau kunta fazzan ya annabi Muhammad wallahi da ka zamanto mai tsanani da baka da halaye kyaukyawa da halayenka abun gudu ne Allah ke cewa lan faddu min hawli wallahi da sun gudu bayanka da babu wanda zai saurare ka amma ƴan uwa musulmi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu ga shi ne abin buga misali wurin ɗabi'u kyawawa to lalle annabi muhammad ana siffanta shi daga cikin irin manya-manyan siffofi wanda annabi muhammad ya siffantu da su shine akwai alkana'a wato wadatar zuci da haka za mu ga yana karantar da sahabban shi sahabi abi huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi abi huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yake faɗa musu cewa man ya'khuzu anni ha'ula'il kalimat fa ya'malu bihinna aw yu'allimu man ya'mal bihinna manzo Allah yake faɗa masa sahabbai wai wane ne zai karbi wasu kalmomi guda biyar ya yi aiki da su ko ya karantar da wani bawan Allah wanda zai yi aiki da su. Kultu ana ya Rasulallah wannan sahabi yake cewa sai na ce ni ya manzan Allah. Abi Huraira radiyallahu anhu ya ce ma manzan Allah ni zan yi ƙoƙarin aiki da su ko zan sanar da duk mutumin da zai yi aiki da su. sahabin na yake cewa fa aka zabiyati sai manzan Allah ya amshi hannuna fa'adda khamsan sai ya lissafa wasu abubuwa guda biyar wanda nake so ‘yan uwa musulmai mu saurara da kyau ababen nan guda biyar suna karantar da mu zamantakewa kyaukyawa yaya za mu zamna da junanmu ya za mu kyautata alaƙarmu da mahalicinmu haka yaya za mu siffantu da ɗabi'a wadda al'umman musulmi za su yi koyi da ita kuma wallahi idan ka siffantu da wannan siffa za ka zamanto abin yabo cikin mutane yake cewa manzo Allah ya kama hannuna sai ya lissafa abubuwa guda biyar faƙala manzo Allah yake cewa ittaqil maharima takun abadan nas wato ka kiyaye yi ƙoƙari ka kare kanka game da dukkan ababen da Allah ya haramta, to wallahi za ka zamanto mafi ibadar cikin mutane. Daman shi abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bukata shi ne ka kiyaye dokoki abin da Allah ya hana, ka tsare abin da Allah ya umarni ka aikata, to wannan ka zamanto waliyin Allah subhanahu wa ta'ala, ƙarƙashin nassi na Alƙur'ani. anan dai manzo Allah yake faɗa ma wannan sahabi ittaqil maharima bawan Allah ka kiyaye ka ji tsoron ababen da Allah ya haramta kiyaye in aka ce abu kaza bai da kyau Allah ya haramta kaza wannan abin addini ya hana shi kokarin ka kare manzo Allah ya ce takuna abadan nas abu na biyu manzo Allah yake cewa warda bima qasama Allahu lak takun aghnan nas wato manzo Allah yake ce mishi ka yarda da irin rabon da Allah ya yanka maka Allah ya tsara ka zamanto talaka ya haƙuri yi ƙoƙari ka nemi halaliya yi ƙoƙari ka samu luqma aish ta hanya halak sai ke cewa takun agnan nas wallahi zaka zamanto mafi wadatuwar mutane idan ku zaka yarda idan ku zaki yarda da abinda Allah ya raba ya baka rabanka ne haka Allah ya kadarta maka wallahi zaka zamna lafiya inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma tambaye mutumin da yake hwaɗi ka tashi wurin neman haƙƙin mutane kaga yaya ƙarshen shi yake kasancewa jika wurin shari'a kaga mutanen da ba sa dangana da rabon da Allah ya musu kaga yaya za su kasance to da haka musulmi ka ji tsoron Allah yanda Allah nan ya tsara ya ganka ya san ka sarai yana lura da kai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ka talaka ka yi haƙuri ka nemi abin da yake halak a gare ka wallahi idan ka nemi haram a gobe kiyama Allah zai sa ka gaba ya tambaye ka dala bayan dala haka manzo Allah yake cewa la tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba ba wanda zai gushe gaban Allah sai an mishi tambaya guda hudu ko ma wane ne ko dan wane ne daga cikin irin tambayar da Allah zai yi ma bawa an malihi min aina tasabau game da biye da elbiyu ina ka samo su wa fi ma anfaqahu kuma ina ka sanya su wallahi Allah zai tambaye ni Allah zai tambaye ka Allah zai tambaye ki a gobe kiyama ranar da babu wani shamaki daga kai sai mahaliccinka to anan dai manzo Allah yake cewa warda bima qasama Allah lak bawan Allah yarda eh hakuri dangana ka zamanto mai qana'a da hakuri da zuciya cikin abin da Allah ya yanka ya baka cikin abin da yake rabanka takun aghanan nas za ka zamanto mafi wadatuwa cikin mutane abu na uku manzo Allah yake cewa wa asin ila jarika kyautata ma makwabcinka makwabciyarka wanda Allah ya kadarta zaman ku tare a unguwa ai hakuri karka cutar da shi yace takun mu'minan za ka zamanto mutum mummuni inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karka cuta ma makwabcinka karka zubda mishi gwalalo karka zubda mishi shara karka ga cewa makwabcinka talaka ne bayan da zai yi da kai zaka cutar da shi wallahi ɗan uwa musulmai yana daga cikin alamun imani shine kyautata ma makwabci to anan manzo Allah yake cewa wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsi haka ka soma mutane daga cikin irin ababen da kake soma kanka kai musulmi kana so ka samu alkhairi na duniya da lahira to ka soma ɗan uwanka manzo Allah ya tabbatar da mafi kyawun musulmai mafi kyawun mummuni a cikin mutane shine wanda zai soma ɗan uwan shi abin da yake soma kanshi amma mu tambaye kawunan mu a yau haka muke rayuwarmu da ta lalace ta rikici muka rasa inda aka sa gaba musibu suke shigo mana ko da yaushe alloba tashin hankali lalacewar tarbiya wallahi yana da alaka da yanda muka zubar da addininmu gashi dai manzo Allah yake cewa wa hibba linnasi ma tuhibbu li nafsi ya kai bawan Allah musulmi sunanka musulmi kana zuwa masallaci kana sallah kayi juma'a kayi idi ka karanta alqur'ani to ka soma kanka ko ka soma dan uwanka abin da kake soma kanka manzo Allah ce takun musliman zaka zamanto mutum musulmi nagari cikakken musulmi abu na biyar manzo Allah ke cewa wala tukthiru dahik ya kai bawan Allah ya ke baiwar Allah ya kai musulmi karka yawaita dariya dariya ta kakkautawa wadda za a rika jinka daga cikin gidan makwabta wai abu ya burge ka kana jin daɗin duniyan nan kana more marayuwa shine za ka rika dariya kana ɗaga murya to ga saƙo daga annabi muhammad manzala ke cewa karka yawaita dariya dariyar da za ka rika kyakyacewa sai ce fa inna kasarata dahik tumitul qalb manzala ya ce wallahi yawaita dariya yana kashe zuciya ina ma duniyar take ina ma jin daɗin duniya yake duk yanda za ka ji daɗi ka yi dariya ɗan ƙanƙanan lokaci in ka tuno wani abu na tashin hankali in ka tuno mutuwa in ka tuno musibu na rayuwa wallahi rayuwa dariyan nan taka za ta ƙare to don haka gashi manzo Allah yake faɗa mana cewa la tukfiru dahi kar ka yawaita dariya ya kai musulmi in kwa ka yawaita dariya zuciyarka za ta mutu za ka zamanto ba ka jin kunyar mutane ba ka jin kunyar Allah za ka rika keta dokokin Allah saboda zuciyarka ta mutu to anan menene mahallu shahid abin da yasa muka zo da wannan hadisi shine kalima ta biyu wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake karantar da wannan sahabi cewa warda bima qasama Allahu lak takun aghnan nas kai yarda ko ki yarda gabaki ɗayanmu mu yarda da abin da Allah ya bamu ka san mu ne na rayuwar duniya kar mu rika faɗi ka tashi domin zaluntar juna yaudarar juna ku yi mu'amala da kasuwanci da wani sai ka shiga gaban shi wallahi ‘yan uwa akwai wanda za ka ga ana buga musu ƙararrawar zalunci a nan duniya bige ɗaure shiga gaba da irin wannan lafuzza wanda ba su dace ba wannan waitin a duniya ana shelanta cewa wane gwani ne wajen zaluntar mutane to mi ka samu a duniya yau kana faduwa daga ka mutu dan uwa musulmi wallahi ga baki ɗayan abin da ka zalunci dan uwanka za ka rama shi a gaban Allah wanda malamai suke cewa yana daga cikin haƙuƙuwa wanda Allah ba zai yahe ma bawa ba shine ka zalunci dan uwanka Allah zai iya haƙuri ka yi mishi kaza ka keta dokar shi Allah ya ce karka yi kaza ka aikata yi kaza ka ki aikatawa Allah zai yi haƙuri gafurur rahim da maka gawara cikin dukkan abin da ka aikata amma kuma in ya zamanto alakar da take tsakanin kai da ɗan uwanka ka zalunce shi ka cuce shi ka ci kuɗin marayu ka ci haƙƙin mutane ka ci karurrukan mutane an yi kasuwa da kai ka cinye kuɗaɗen mutane wai saboda ka tara wai saboda ka yi gidaje saboda ka yi motoci ya kai bawan Allah wallahi idan Allah bai rubuta ba za ka yi su amma kuma cikin walakanci da kaskanci za ka yi su amma kuma duk wata wahala da tashin hankali tana tare da kai ka yi haƙuri abinda Allah ya rubuta maka abinda Allah ya kadarta maka in dai a rayuwar duniya ne wallahi za ka same shi an tambaye ɗaya daga cikin magabata ya kai bawan Allah yaya muka ganka baka hwaɗi ka tashi wajen nema baka buge-buge baka ƙoƙari da kazar-kazar da ya daga baki sai ya ce arabtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fa sabartu yace ni na san cewa abinda Allah ya rubuta mini abinda Allah ya kadarta mini abinda Allah ya sa rabona ne wallahi wani yayi kaɗan ya ci shi ba wanda ya same shi rabona ne Allah ya rubuta mini ta haka na ba kai na lahiya ta haka yan uwa musulmai ba muna nihin mutum ya kwanta bai yi barci ko ka yi zaman ka baka neman sana'a ka ce a ai abin da Allah ya rubuta maka a'a yi kokarin da za ka yi yi sana'ar da Allah ya kadarta maka nemi halaliyarka to wallahi za ka samu rabanka shi da adam a kullum yana mancewa in sana'a za ka yi in aiki za ka yi albarkar ciki ake bukata ka duba cikin mutane nau za ka gani wani tire zai dora a kan shi yana sai da goro amma a ciki zai ci ya sha ya tufatar da iyallan shi ya yi duk wani abin da rayuwa take bukata daidai gwalgwaro tawa musulmi nau za ka samu cikin mutane iccen gatari zai dora a wuyan shi ya yi yawo domin ya samu abincin da zai ci amma kuma baya hanawa ya yi rayuwa to ya kai wanda kake wawure wawure da buge buge so kake ka tara kaga mutum ya ajiye miliyayyika a cikin kwant wai shi kar ya walakanta kar 'ya'yan shi su walakanta wanda da wani abu zai gama ku na jikka guda ko jikka biyar za ka ga rishin wadatar zuciya sai dai kai talaka kai haƙuri kamar shi to don haka bawa ya roƙi Allah Allah ya bashi wadatar zuciya ya Allah muna roƙonka da siffofinka mafiya kyawu Allah ka datar da mu wannan siffa mafi kyawu ta manzan Allah shine Allah ka wadatar da mu da wadatar zuciya hadisi na biyu wannan nake so in karanta mana a wannan majalisi annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa cikin wani hadisi man asbaha wa amsa aminan fi sirbi annabi ne yake bada labari kaga duk mutumin da ya wayi gari ko ya mareta aminan fi sirbihi amintacce ne wajen abin da zai hau mu'afan fi badani manzo Allah yace gashi yana da cikakken lahiya a gangar jikin shi indahu quta yaumihi manzo Allah yace yana da abincin da zai ci a wunin shi kana kaman hizat lahu dunya bi hazafiriha manzo Allah yake cewa wallahi wannan mutumin ya zamanto kamar mutumin da aka tattara mishi duniya da duk wani dadin duniya da arzikin duniya ga ka da dan abin hawa madaidaici wanda zaka hauka je ka dawo ga ka da abincinka wanda za ka ci a wuninka gobe idan ka tai ko a wuni ka huta wurin sana'arka za ka nemi wani wanda za ka samu gobe ko jibi to wallahi manzo Allah yake cewa mutumin da yake haka ga lahiyar jiki to ya gode ma Allah yake cewa kana kaman hizat lahu dunya zai kasance kamar mutumin da Allah ya tattara mishi duniya ta kai bawan Allah tara miliyayyika da dukiya mai yawa ba shi bane dalilin samun arziki ajiye kuɗaɗe masu yawa a banki ba shi yake nuna cewa za a samu zaman lahiya wallahi yanda zaka saci dukiyar mutane dukiyar al'umma kar ka taɓa tsammanin zaka zamana lahiya a duniya so nawa kahure suke tambayin manzan Allah ya manzan Allah wannan wa'azin da kake yi mana in dukiya kake bukata ka zo mu baka dutsen makka za mu maida maka shi zinariya da azurwa mu baka iya gwalgwadon su dukiya manzo Allah ya ce a'a ku bar ni yanda Allah madaukakin sarki ya bar ni in ci abinci yau gobe in kwana da yunwa saboda wannan shine zai datar da kai ka fahimci wane ne mahalicinka imamul munawi karkashin wannan hadisi yake cewa indahu quta yawmihi mutumin da yake da abincin da zai ci ai ghada'uhu wa asha'u yana da abincin wuni wanda zai ci da rana yana da abincin da zai ci da daddare wa kifafa aishihi bi quti yawmihi wa salamati ahlihi yana da dan abin da zai wadace shi a wunin gashi lahiya lau a gidan shi amintacce ne cikin abin hawan shi faqad jama'a Allahu lahu jami'an ni'am hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya tattara mashi dukkan wata ni'ima allati man malaka dunya lam yahsul ala ghairiha wanda har mutumin da ya tara duniya da miliyayyika da gidaje da motoci wallahi bai mallake irin wannan abin da ya samu ba so nawa zaka ga mutum yana da dukiya mai yawa amma kuma baya da zaman lahiya a gidan shi so nawa zaka ga mutum yana da mota mai kyau amma kuma da zaka tambaye shi yana da matsala a gangar jikin shi suna da yawa haka wannan malami yake cewa fayan bari an yastaqbila yawmihi bi shukrin ni'am duk mutumin da Allah ya kadarta rayuwar shi ya daidaita mishi rayuwar shi ya bashi hali iya gwalgwado ya kamata yace ya huskanci wunin shi da godiyar Allah wa an yasrifaha fi ta'ati Allah la fi ma'siyatihi kai kokari karka bauta ma Allah karkarka saban Allah saboda Allah ya yi maka ni'ima wala yaftur an zikrihi karka zamanto ka gajiya game da ambatan Allah saboda Allah ya baka ni'ima lahiyar kalau ga dan abin hawa ga abincin ci na wuni kuma kana da sana'ar ka wanda in ka huta zaka samu na gobe ta haka ‘yan uwa musulmi lalle wadatar zuciya yana daga cikin mafi girman ni'ima wadda Allah yake baiwa bawa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ka ya baka wadatar zuciya wallahi za ka yi rayuwa da daɗa rayuwarka za ta zamanto cikin tsari babu hayaniya wanda malamai suke cewa yana daga cikin fa'ida duk mutumin da yake da wadatar zuci za ka ga tabbas ya samu soyayyar Allah sababul linaili mahabbatillah wato lalle wadatar zuci wallahi sababi ne wanda yake sa bawa ya samu yarda Allah da soyayya Allah na yarda yadda Allah ya yi na haka zan dangana in haƙura ba dole ba sai na yi gaugawa na yi mota ko na yi gida na yarda yadda Allah ya yi na haka zan haƙura ba dole ba sai na je na cutuwa na ko na zalimtuwa ne malamai suke cewa yana daga cikin fa'idar wadatar zuci alamatan likamalil iman yana daga cikin alama ta cikar imani idan mutumin da yake da wadatar zuci to tabbas yana da cikakken imani yana daga cikin malamai suke cewa lalle alkana'a ta jalul insani ya ishu hayatan hani'atan tayyiba wato wadatar zuci tana sanya bawa ya rayu rayuwa da dada rayuwa ba hayaniya rayuwa ba kwaramniya rayuwar da babu wani tashin hankali a cikinta saboda ka yarda ko kin yarda da abin da Allah ya tsara ya baka za ka yi haƙuri ka nema a wurin mahalicinka daga cikin ƙauli na malamai yana daga cikin fa'ida na alkana'a wato duk mutumin da yake da kana'a ko wadatar zuci suke cewa sabilul lirahatin nafs yana daga cikin hanya ɗaya-ɗaya wadda mutum zai samu daɗin zuciya ko hutun zuciya shi kenan lokacin da ka yarda ko kika yarda yadda Allah ya yi ka ko ya yi ki za ku yi haƙuri to idan Allah ya kadarta za ka yi arziki wallahi arzikin nan zai tarro ka sau nawa za ka ga mutum ya shiga sana'a yana haƙuri da sana'an nan abinda ba a buƙatar shi amma idan Allah ya kadarta wani zai yi arziki cikin wannan sana'a to za ka ga Allah ya albarkaci wannan abu mutum ne ɗan adam zai zo ya rika sai da wani abu abin nan baya da kima baya da fa'ida lokaci ɗan kankane Allah zai yalwata mishi kaga Allah ya sanya shi ya yi arziki cikin wannan abu to haka ne ka yi haƙuri lallai wadatar zuciya tana daga cikin hanya wadda take sanya bawa ya samu hutun zuciya walbu'du anil humum malamai suka ce tana daga cikin abin da zai nisantar da bawa game da alhumum tashin hankali na zuciya wallahi duk mutumin da yake hwaɗi ka tashi wurin zaluntar mutane wurin tara dukiya wurin ya shiga gaban mutane wallahi baya rabuwa da tashin hankali duk mutumin da baya yarda cikin abin da Allah ya bashi zaka ga kullun yana cikin kumcin zuciya da abin da ya samu ba zai dangana ba sai tabbatar da kaulin manzon Allah manzo Allah yake cewa ba abin da zai cika ma dan adam cikin shi face al-turab walan yamla afahu illa turab shi dan adam ba abin da zai cika mishi gurin shi da cikin shi sai kasa in ya samu kaza yana gurin ya samu kaza yanzu da zaka ga mota mai kyau da duk irin kyanta in ka je ka tambaye mai motan nan wane me kake bukata sai ce ina bukatar wata mota wadda ta yi wannan ko wallahi matsala ta ina da matsalar gida da za ka ga gida mai kyau a unguwarku ka tambaye wannan mai gidan bawan Allah me matsalaka sai ce wallahi ba ni da lahiya ina gurin in samu lahiya to haka dan adam yake ya kai bawan Allah mi zai hana ka yi haƙuri cikin abin da Allah ya tsara ya baka malamai suke cewa lalle yana daga cikin fa'idar alkana'a wato dangana da haƙuri cikin rabon Allah wanda Allah ya raba ya baka taksibu sahibuha izzun nafs mutum yana samun izza ta zuciya mutunci da kima wallahi in kana kare mutuncinka kana kare darajarka ba ruwanka da nema-neman na wani kana duba wane yana da moto mai kyau wane yana da mota mai kyau sai na yi irin shi abokina ya gina gida mai kyau wa ma nike ko da bashi ko da zalunce-zalunce ko da yaudarar mu- ni ma sai na gina irin shi wallahi ka shiga uku za ka yi rayuwa cikin kaskanci da walakanci lalle malamai suna tabbatar da cewa it- samun wadatar zuciya zai baka izzatun nafs za ka samu mutunci da kima a idan mutane da za mu dawo cikin aqwalus salaf wai mai magabata suke faɗa game da wadatar zuci abdullahi bin abbas allah ya shi kanshi da rahama babban sahabi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yana daga cikin waɗanda suka rawaito hadisan manzan allah mafiya yawa yake cewa alqana'atu malun ya kai bawan Allah ka san da cewa lalle wadatar zuciya dukiya ce arziki ne daga Allah la nafada lahu wato arzikin nan baya karewa in Allah ya taimake ka ya baka haƙuri kana dangana cikin rabon da Allah ya baka to wallahi Allah ya baka arziki wa ya faɗa maka arziki sai dukiya mai yawa wadda za a ashi ka san da cewa in Allah ya baka haƙuri Allah ya baka arziki ka san da cewa in Allah maɗaukakin sarki ya baka juriya da dangana Allah ya baka dukiya to haka abin yake wannan sahabi yake cewa alqana'atu malun wato ita wadatar zuciya wallahi dukiya ce arziki ne la nafada lahu wanda baya karewa Sa'ad bin Abi Waqqas yana daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi ma ɗanshi nasiha yake cewa ya bunayya daga cikin irin nasiha da yake yi mishi yake cewa ya kai ɗana iza talabtal ghina lokacin da kake buƙatar ka samu wadata sai ce fatlubuhu bil qana'a ka nemi wannan wadata da wadatar zuci haka manzo Allah yake cewa duk yanda zaka samu wadata idan baka da wadatar zuciya wallahi za a rika ganin ka a walakance mutum ne yana samun kuɗi za ka gan shi da motoci da gidaje amma kuma baya rabuwa da jaje inda ya zamna wallahi matsala kaza wallahi abu kaza wallahi wannan mulki kaza saboda baya da wadatar zuciya dan uwa duba rayuwarmu ka gani a yau mutum yana da gida yana da abin hawa amma in yayi zamne zai yi wa wanda baya da abincin ci jaje wallahi wannan mulki kaza wallahi wannan rayuwa kaza komi ya lalace alhali da zaka bincika yana da kudaden da sai shekara 20 yana ci bus karewa saboda baya da wadatar zuciya da haka wannan sahabi yake yi ma dan shi nasiha ya kai bawan Allah ko ya kai dan dana idan kana neman wadata to nemi wadatar zuciya ka nemi Allah subhanahu wataala ya sanya albarka ka haƙura cikin abin da Allah ya baka ka yi godiya ga Allah Allah ke cewa la in shakartum la azidannakum wallahi ko dala ɗaya kake samu